بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake raya mu muka zo muka sake halartar wannan karatu da ake a wannan majalisi mai albarka bayan hutu da aka tafi na sallah sallah babba muna yau junan mu fatan alkhairi da kuma roƙon Allah ayyuka da ake da ibada da ake a cikin wannan kwanuka masu albarka Allah ya rubuta mana Allah ya sanya mu a cikin mutanen da ya yanta a ranar Arafa Allah ya yi kamfata ranar Arafa wayanda suke filin arfa Allah ya ce dinna ya fi su duk ba ƴan wuta bane wayanda suke gida suke wa ƴan arfa sautin addu'a su ma Allah ya ce ya yafi musu ragowar da suke zikirai da tasbihi da kabarbari su ma sai Allah ya kamfata Allah ya sa muna ci idan Allah ya ce ba dan wuta bane kai ba to ba dan wuta bane duk shiri kadda zaka yi daga nan har zuwa mutuwa to ba dan wuta bane Allah baya sa ba alƙawari ya fi ƙarfin haka ubangiji ne bil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azab yana da yana da isa da ji Allah yana da jin kansa yani ya isa girman ya kai ya fi ƙarfin ya saba alƙawari bayan ya ce zai an kai kaza zan yi haka Allah yake cewa aufu bi ahdi alkawarin da na ce ku yi cika ufi bi ahadikum ni ma zan cika muku alkawarin ya ce ka yi kaza sai kai in kai kaza zan ma kaza sai kai to dan me yasa ba zai cika ba Allah ya fi karfin haka subhanahu wataala Allah sa muna cikin wanda ya yanta Allah kuma ya rubuta mu mu ga wani shekarun ba ɗaya ba ba biyu ba ba miliyan ba da yawa muna cikin koshin lafiya da rayuwa da arziki ke fatan cewa ka ta gani ka daidai cewa gwara ka mutu mutuwa ba ta da daɗi ka zauna ka rayu ɗin ya buka mutu haka annabi ya ce annabi ya ce rayuwar ku ta fi mutuwa ka rayu ta fi yanzu wanda suka mutu bayan sallan nan sun zo yanzu kaga ba su yi wannan nafilfilin na masallaci ba ba su yi sallan magarba ba ba su yi azkar duk wannan ladan ba su ci amma kai ka yi cewa ka mutuwa ba ta da amfani dole dai sai an yi ta amma ba ta da amfani yesu annabawa su ne ake ba wa zaɓi ma a ƙara ma ko za ka tuno amma ba wani annabi da ya ce a ƙara masa saboda ya fi son yana kusa da Allah ne saboda shi yana da garanti mu duk fata muke idan mun san mu masu laifi ne amma su ba su da laifi annaba ba su da laifi masumai ne ba sa safe to haka duk abin da suke su akan garanti suke amma mu muna yin sabo so haka muke jin tsoron mutuwa saboda mu san me za mu je mu tarba ko ba haka bane to amma muna yi Allah kyakkyawan zato da kyakkyawan fata musamman Allah ya yadda ka fahimce shi ka gane waye Allah yaya yake in ka ne wa Allah kyakkyawan zato za ka zauna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali babu da zai dame ka kaga mutane sun gigice hankali ya tashi duk wanda kaga wani abu na duniya ya zo ya ɗaga masa hankali ya bari ya gigetar da shi to bai fahimci waye Allah ba saboda in ka ɗauko abin duk komai girmansa ya yake da Allah ya girmansa yake tsakaninsa da Allah the difference is quite clear ba ma wajen haɗe to sai ka dubo wanda yake shi ya halicci abu rigimar gabaki ɗaya da tashin hankalin da matsalolin sunansu halitta kamar yadda kake ma halitta ne da kai da su duk a wajen Allah kuke neman mafita to idan ta zo ta tsaya ma matsala a gabanka sai ka ɗauko wanda ya halicce ta sai ka sa a gaban sai ka ga waye zai rusa wani kai masa kyakkyawan zato kar ka bari tashin hankali da rashin sanin fahimtar Allah ya daga ma hankali daga wani ya samu stroke ya samu hawan jini saboda matsala kawai matsalan nan tun kafin ka zo duniya an rubuta ma sai ta same ka ka tira wannan ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wama akhta'aka lan yakun li yusibaka mazala ce duk abin da ya same ka daman ba zai kauce ma ba dole shi ya same ka abin da ya kauce na amfani baka samu ba daman ba za ka samu ba mazala yake cewa rufi'atil aqlam abin da aka rubuta zai same ka an gama rubuta alƙalamin man an rubuta an aje shi ya gama rubutun wajaffat as-suhuf takaddar da aka rubuta kaddarar me zai same ka rubutun har ya bushe kaga ba wani canji ya same ka shikenan kace kaddara Allahu ma sha fa'al shiga wata rayuwar duk matsalar da ta zo ma ga yawa Allah dauki la haula wala quwwata illa billah abin da ka kallanci ma'anar ta cewa ba abinda da nake da karfin zan iya samu kaina na na jin daɗi ba ni da dabarar da zan kare kaina duk wata matsala illa billah Allah kai ne zaka iya tunda ka ce zai iya sai iya ma to aka matsala ta zuma ita karanta mata la haula wala quwwata illa billah sai ka ga ka ji dunkulelen damuwar nan da yake zuciyarka sai ka ji shiru duk sanda ka ji wani abu ya tunnuke mana na damuwa da tashin hankali ita la haula wala quwwata illa billah kana kallo ma'anarta Allah ba zan iya yaye wa kaina wannan matsalar ba ba zan iya jawo kaina amfani ba kai ne zaka iya la haula wala quwwata illa billah la haula wala kaka kirga kaka kirga kaka sa tarbi kaka sa hannu kawai la haula wala ita kallanta la haula wala quwwata ba za ka yi minti sha biyar ba sai ka ji wannan dum din da yake kirjinka ya yayi zala sallallahu alaihi wasallam tana maganin abu 60 da wani abu yace mafi karancin maganin da take shi tana cire damuwa daga zuciya. Za ka yi? Bismillah. Za a yi sanarwa.
Assalamu alaikum Wata mota wasu sun ta tare da mutu matafiya waɗanda suka zo sallah matafiya ne tare da su wasu sun warar wala Kano Garko. Allah ya sai matafiya ne an rufe su salamu alaikum.
laifinsu don haka karka bari damuwa ta ci gaba da damuwarka to muna gode wa Allah ya ba mu damar muka sake halartar wannan darasi yan uwa da suka muka rasa su kuma kafin da muna darasi da sunan yanzu kuma suna lahira Allah ya gafarta musu ya musu kishi da aljanna yau 26 ga watan Dhulhijja jira annabi tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda shi ya daidai da sha biyu ga watan shida miladiya dubu biyu da ishirin da shida za mu tashi darasi na gaba mun san muna karatu ne a cikin zikiran da manzon Allah yake in yi zo kwanciya bacci har yanzu a wannan babu ne mun karanta wasu addu'o'i yau za mu tashi wata addu'a wadda take shakun dukki idan ka yi ta kafin ka kwanta ka gama da komai na rayuwar duniya da na lahira mu kalli ɗaiɗaikun ma'anarta da mandate irin kirarin da ake wa Allah sannan aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya yayi a ciki tambaya bi roƙo yayi bayan shimfiɗa wajen sitira bakwai ce addu'a amma a ciki a sitirar ƙarshe gaba ta ƙarshe annabi ya addu'a din rago kirari ne da bambadanci da kirari ga Allah abinda Allah yake so kana ka shimfido masa wato bayani na yabo da kirari ka nuna masa shine komai in ka gama sai ka zo ka tambayi abu ɗaya ko biyu to sai ya kawo ma abu dubu sai ya masu wanda suna cikin ƙarƙashin wannan kirarin wannan addu'a annabi yana yin ta babu wani dare da annabi zai kwanta sai ya karanta ta addu'a ce mai saboda haka abu ne wato halittar da Allah ya yi kowa da yadda ya halicci sammai da kasai da yadda ya halicci mutum da aljan da komai wannan addu'a wato idan ka ji yadda ake wa Allah kirari da tawassuli wato za ka samu nutsuwa a ranka cewa lallai kana wa Allah kyakkyawan zato Allah zai amsa wannan addu'ar babban sahabi Abu Huraira Allah ya dade shi shi ya jiyo mana ita daga wajen manzon Allah babban malami ya fitar a cikin littafinsa sahihu muslim ya kawo wannan addu'a hadisi ne ingantacce manzala manzala ji abu huraira yace manzala sallallahu ya zo ya kwanta a shimfidar sa ta bacci yana karantawa yana cewa abu huraira yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan annabi yana karantawa abu huraira yace manzo Allah ya kasance ya amuruna idza akhadna mabja'ana an naqul yace manzo Allah yana umartan cewa duk wanda yazo kunce bacci yace ya karanta wannan addu'a bayan annabi yana karantawa sannan Abu Hurairah yace manzo Allah ya amuruna ya umarce mu saboda ya san menene muhimmancin addu'ar yace idan muka kwanta akan shimfida mu karanta wannan addu'ar mu ce اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض أو تروايركما ورب الأرضين السبع اللهم يا أبنجي رب السماوات السبع أبنجي ديها للجسم بيبدا بكي أجانا الله أنا تب مازال أنا تبت منا أقوي سمي هبدا بكي يا أبنجي ديها للجسم بيبدا بكي wa rabbal ardi ya ubangijin da ya halicci duniya wata ruwaya shi ma as-sab'i ya ubangijin da ya halicci kasai guda bakwai sai ake nuna ma yadda aka ce ma sama bakwai ce kuma zalla ya ce mana kalqubba sammai din nan kamar hula ka kifa akan daya ka kifa akan haka sama take to ita ma kasa guda bakwai ce guda bakwai ce mu muna kan ƙasa ta farko wadda take kusa da saman farko to akwai ƙasa ta biyu yadda muke halitta dinnan ita ma akwai halitta haka ibnu kathir ya fassara a karkashin su ayar da Allah manzo Allah yake cewa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati sai ce me wa min al-ardi mithlahunna ubangiji shi ya halitta sammai guda bakwai ƙasa ma irinsu haka yi ya tanazzalu al'amuru bai na hunna ko ba haka ba ce sai a ƙarƙashin wannan ta zuwa ce akwai sammai guda bakwai su ma akwai halitta kowace ƙasar kowace ƙasa tana da halitta da mutanenta da halitta kala-kala da unguwanni da motoci da sauran wata duniya ce daban guda bakwai to sai manzo Allah ya ce kace ya ubangiji sammai guda bakwai ya ubangijin kasai guda bakwai wa rabbal arshil azim ya ubangijin da ya halicci al'arshin da tafi komai girma al'arshi tafi komai girma manzo Allah ya tabbatar mana yace kai kursi an aka sata a cikin al'arshi kamar ka wulla bandala ne a cikin jeji idan ka ɗauko kuma kursi kujerar mulki irin ta Allah ita kuma an ka tattare samman nan guda bakwai da ƙasai bakwai ka ɗora su a kan kursi kamar ka wulla ƙwallo ne a kwandala ne a cikin jeji saboda girma don ana son ka san wa'annan halitta ne halittu ne amma wasu abubuwa ne na fadar Allah subhanahu wa ta'ala lallai wannan zai nuna ma girman Allah kuma ba wai akan su yake a zaune ba kamar da wasu ke fasara a'a Ar-Rahmanu aka ce alal arshi stawa Allah din saman al'arshi yake yayi daidaituwa a sama da al'arshi irin daidaituwa irin tasa ba wai ya zauna aka ce akan al'arshi ba ku gane idan zai zauna akan al'arshi har ta dauke shi kaga kujerar da zaka zauna yanzu kujerar da nake gani ai ta fi ni fadi inda ba tafi ni faɗi ba za ta ɗauke ni ba an fahimci maganar to ba haka ake nufin Allah yana kan al'arshi ba a'a sama da ita ala ma'ana a burbushin saman ta yake ya fi ka zatin Allah ya wuce yadda yake kawai imani za ka yi yaya zatin Allah yake baka sani ba amma dai akwai shi yana dan ubangiji dan ka san girmansa Allah shi ya halicci wannan al'arshi abin da ake so yanzu ka dinga kallo Allah kane wa Allah kirari kai da kake da matsala ta sha ma kai mai da wani dan uwa ya ce a ma addu'a miliyan kaza ne suka sha ma kai sun hana shi bacci miliyan ɗari sun narke masa kuma ya rasa yadda zai ya kasa ko bacci bayi sai ya sha ƙwaya to miliyan ɗarin nan kwatanta ta da sabbai bakwai sun kai girman su sun kai ƙasar bakwai sun kai girman al'arshi musan da kake addu'a ka ringa kallon wannan sai ka ɗauko damuwarka ko buƙatar ka sai ka kai yanzu da kake da buƙatar Allah ina son ka bani jarin dubu ɗari biyar misali ko miliyan ɗari biyar sai ka dinga kwatanta su da wannan ya ubangijin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai ubangijin al'arshi mai girma don haka ya Allah duk girman miliyan ɗari biyar ba su kai al'arshi ba ga su su mahalitta ne ina roƙonka ka ba su tun da kai wannan za ka iya ba mu wancan kun gane yana daga cikin sirrin da zaka koya wajen addu'a maza Allah duk da ya ba mu zikirai sai ka dinga kallon abu sai ka hada shi da bukatar to wannan bukata ta fi tafiya mu ƙara sa ku rabbana ya ubangijin da ya halicce mu mu da muke addu'a wa rabba kulli shay ya mahalicin komai duk abin da ba Allah ba sunansa halitta Allah kai ka halicce shi daga ciki har da bukatar da nake na gida gidan ma kai ka halicce shi Allah kuma ina so a bani ni ma kuma bawanka ne ni ne roƙon falikal habbi wan nawa ya ubangijin da yake fito da shuka ta karkashin ƙwaya ƙwayar dawa ba ta nan take fashewa sai bishiya shuka ta fito ba zanganniya sai ta budo sai kaga kuma wannan kwayar dawa guda ɗaya ta zama nawa dubu shine falikal habbi ubangijin da ya tsaga kwaya ta dawa ko ta gero ko ta masara sai zangarniya miliyoyi suka fito wannawa ubangijin da ya tsaga kwallon dabino in aka shuka shi wannan tsakiyar da ya tsage ta nan kuma sai wasu dubayinan su fito ƴaƴan sai ka ga kaci su ba duk ramadan duk mai ta ce daga ƙwallo guda ɗaya ubangijin da ya yi wannan kuma zai iya ma buƙatar ka ba zai iya wa munzilat taura ya ubangijin da ya saukar da littafi mai haske shine littafin at-taura littafin da Allah ya saukawa annabi Musa ga mutanensa Yahudawa. Wal Injil ya Ubangijin da ya saukar da littafin da ya haskaka wa mutane Nasara da Yahudawa bayan addinin tafiyar Annabi Musa abin yayi duhu sai Injila da hanyar Annabi Isa ta zo sai ta haskakawa wato banu Isra'il suka gane menene shari'a Allah. Ba duba bane man shau نعم ومنزل التوراة والإنجيل يا أبنجيجن دي سوكدا لتافن التوراة نعلم موسى كنا والإنجيل أبنجيجن دي سوكدا للجيلة نعلم عيسى والقرآن وكما والفرقان أبنجيجن دي سوكدا لتافن دي كرر دي جسكيا دي كرياشيني القرآن وندأك سوكودا عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce ka ce kuma a'udhu duk wannan kirarin da kai wa Allah ga abin da kake so a'udhu bika ya Allah ina neman tsari daga wajenka min sharri kulli min kulli min sharri kulli shay'in anta akhidun bi nasiyati ya Allah ina son ka tsare daga sharrin ko mene wanda kana da kai kake rike da makwarkwararsa duk abu mai sharri wanda a hannunka yake ya Allah tafi da al'amarinsa a hannunka yake duk abin da yake mai sharri ne zai iya cutar da shi na tabbatar tafi da shi da makwarkwararsa yana hannunka ya Allah ina son ka tsare ni daga sharri wannan abu ko menene cin ne aljanne dabba ce kwaro ce ko menene Allah wanda yana hannunka wajen tafi da shi makwarkwadarsa yana hannunka kuma kai ka halice shi ya Allah Allah ina neman ka tsare ni da sharrinsa daga wannan a wajen kwanciya ce kake cewa Allah ya tsare ka daga sharrin komai wannan komai din kar ka tsaya kai masa takaitaccen abu akan aljanu ko shaidanu ko mutane da suke nufin ka da sharri a'a ko menene cikin dare haɗari ma kana kwance ma a kirkin kuɗarka mutane nawa ne gidansu yana kan hanya sai dai su ji mota a cikin gidansu to har wannan ka ce Allah duk abin da zai kawo min hari yi min sharri Allah tsare ni da shi a'a yan fashi yan ta'adda da za su iya tsallako ma gida su yi ma ta'addanci ka ce Allah tsare ni daga sharrinsu ana ganewa gobara da za a iya kawo wuta ta spakin gidanka ya kama da wuta ka ce Allah tsare ni da shi ana ganewa duk abin da zai iya zama mai sharri ne gare ni ya Allah ina neman ka don kwanciya bacci zaki baka san me zai faru ba baka san menene zai faru ba idan kai bacci baka san me zai shigo ba wani irin kwaruka ne za su fito a gidanka ba kunamu macizai gidan mutane da yawa akwai macizai ba sani ba ba sa fitowa sai kana sai ba sa jin motsi sai kana bacci ko ba kowa a gidan to in sun fito wani ma sai su biyo ta ɗakin da mutum yake wani ma su fita kan shimfiɗa su wuce ba ruwansu da kai saboda Allah ya tsare ka to duk irin waɗannan abubuwan da suke cutowa suka ce ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga sharrin duk abin da yake kai kake da ikon rike makwarkwadarsa akwai abin da Allah ba a hannun Allah yake ba ko mai a hannun Allah yake shi ne a hundu bika min sharri kulli shay'in anta akhidun bi nasiyati kaga kirarin farko da shimfiɗa da ya abin da manzo Allah ya roƙa sai annabi ya ci gaba da kirari ga Allah sai ce Allahumma anta al-awwal ubangiji kai ne na farko babu wani kafin kai babu wani tare da kai tattali kai kadai ne falaysa qablaka shay kafin kai ubangiji babu komai kai kadai ne tuntuntuni ba tare da wani ba babu wani abu da zai zamo ya samu kafin kai shine Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay kafin kai babu komai wa anta al-akhir ubangiji kai zara ka zama kawon bayan mutuwar kowa fa laysa ba'daka shay bayan kai babu wani abu kuma da za a ce akwai shi bayan mutuwar kowa ai Allah ya ga mana za'i Musa Allah zai umarci mala'ika yi Musa in yayi busa fasa'ika man fi samawati wa man fil ard komai zai mutu lokacin da Israfil yanzu yana nan manzo Allah ya ce mana kahon yana bakinsa jira kawai yake Allah ya ce yi busa da yayi busa komai ya ji wannan karar sai ya mutu ko menene za a yi busar manzo Allah ya ce man sanda za a yi busa a ƙarshen zamani Allah ba zai ce Israfil ya busa ba sai ya zamo a filin duniya ba mai cewa la ilaha illallah ba kowa kafiri an fito harkoki hada-hada na yau da kullum ‘yan kasuwa sun tafi ma'aikata sun tafi masu zuwa gona sun tafi misala ce idan aka yi busan nan mutum na farko da zai fara jin busa na israfi shi ne mutumin da shi makiyayi da kuma yake ya zo yana gyara musu wajen shan ruwansu sai ya ji ƙarar haka zai zalaci zai ɗan karkata kunnensa da wanda yake ci ne wani irin busa ne da ƙara na daban zalaci shi ne farkon wanda zai ji busa da mutum ya ji busa kuma mutuwa ce sai busar da ya ko ina kowa sai kowa kuma ya ji sai ya saurara ya haɗa da kunnensa don ya ji ne yake duk sai a mutu a wannan lokacin ba kowa ba komai sai shi Allah shi shi kadai shi ne a wunin Allah yake cewa liman al-mulkul yau yau ina sarakunan duniya ina masu cewa su ne ba wanda zai amsa Allah da kansa yake amsawa da kansa al-mulkul yawma lillahi al-wahid al-qahhar Allah shi kadai ne mai mulki ai to shi ne ai annabi manzo Allah yake cewa wa anta al-akhir kai ne ubangiji na ƙarshe alaysa ba'daka shay' bayan mutuwar kowa ba za a samu komai ba tare da kai da shi kansa mai busa sai a ce ya mutu dan bayan ya busa kowa ya mutu sai Allah ce shi ma ya mutu sai ya zama ba kowa sai Allah sai san da Allah ya ga dama duk ba bayan an mutu din nan ba san san da za a farka sai san da Allah ya huce ya ga dama saboda ka san Allah da ya Allah tuntuni kafin ya halicci kowa ba kowa sai shi kaɗai da ya halittar kuma aka gama dabdalar duniyar aka gama cin cinikin ya ce a dawo ku dawo a zo a zama kuma na gaskiya ce kashe kowa kuma saboda kasancewa shi kaɗai ne alkaha ya fi ƙarfin kowa tsahariya da ƙarfi da jabarutiya ta sace to haka ba kowa sai sanda ya ga dama kwana arba'in wata arba'in shekara arba'in don abu huraira yake tambayar annabi ce ya ma'aikin Allah tunda za a yi busa ta biyu kowa ya tashi kuma tsakanin busar farko da ta biyu kwana nawa annabi ce arba'un arba'in ɗaliban abu huraira suka ce kwana arba'in ya ce a bai zan gaya muku faɗin ni ba a gaya muku kwana nawa ko wata arba'in ya ce a bai shekara arba'in ya ce a bai yadda aka gaya mun haka na gaya mun kwana ne wuni ne shekara ta ban sani su aka sai san da Allah ya ga dama sai ya sake sai ya tashi mai busa sannan sai ya ce ya busa kuma sai kowa ya tashi to sannan ne za a yi rayuwa ta gaske wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun laka min al ula yanzu za a yi yanzu ne za a yi rayuwar ta gaske domin Allah ya ce rayuwar damar ta duniya wasa ce da wargi wa inna daral akhirata lahiyal hayawan rayuwa ta gaske ta ce ta lahira Allahumma la aisha illa aishul akhirah haka manzo Allah ya ce yace ya ubangiji mun sani babu wata rayuwa ta gaske sai ta ranar lahira Allah ka sa lahirar mu ce kyau manzo Allah ya ce sai ya ci gaba da yi wa Allah kirari wa anta zahiru ya Allah kai ne a saman kowa komai kai kake saman sa falaysa falaysa fawqaka shay ba abin da yake saman Allah babu Allah shine a sama wanta al-batin ubangiji kai ne wato wanda kake al-batin shine kake bayan kowa mana idan halitta ka duk ga suna to kana nan kai balai sa ba da shi a bayan ka ba kowa kai ne a gabas da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa kowa yana ƙarƙashin ka ya Allah babu wanda yake kamar ka ya Allah ba wanda yake bayanka ba wanda yake samanka ba wanda yake kafin farko a ce akwai shi babu kuma bayan an yi musanna a ce akwai wani sai kai ya ubangiji dan haka ga addu'ar da manzo Allah sai ce taqdi anna dayna ya Allah duk bashin da ake Allah ka biya mana kun gane duk bashi ba wai sai na kuɗi ba ka ci mutunci ka maruwa ka zalunci wani ka yi kaza duk wani nau'i na bashi duk sunan su bashi sunan kuɗi bashi cin mutunci bashi zalunci faɗar bakan magana yi da mutum hassada duk bashi su yi sai manzo Allah ya ce bi anna dayna ya ubangiji ka biya mana basussukan da yake kan a kwanciyar bacci kake ba mana idan na mutu Allah ka biya mu ana bi na bashi na kuɗi ana bi na bashi na kaza na kaza na kaza ya Allah gashi yanzu na kan shimfidar bacci idan ba zan tashi ba ya Allah ka biya mu basu amma na tashi ka biya mu wa adnina min al-faqr Allah ka raba mu da talauci Allah ka wadata mu ka ba mu wadata da babu talauci manzo Allah kullun da daddare sai wannan ina masu cewa manzo Allah ya fi son talauci a jan me ya hada shi da talauci dan me za a so talauci sunan sa ma bai da dadi zalla kullun sai ya nemi tsarin Allah daga talauci gashi nan kuna da akan shi fada sa tabbaci ku duba ma'anar ku duba ma'anar da kalmomi da manzo Allah ya amfani da su a wannan gurare na kirari ga Allah idan ka duba a gabaki ɗayan addu'ar wato addu'a uku annabi ya ce ya nemi tsarin Allah ya kare shi daga sharrin duk abin da yake halittar Allah wanda zai iya cutar da shi manzo Allah ya ce Allah ka tsare sannan sai ya ce ya ubangiji ka biya min bashi ya ubangiji ka raba da talauci idan za ka zo ka kanta ka ka karanta wannan addu'a ka kallo ma'anarta ka dubo kai kuma damuwarka da abubuwanka ka jona ka haɗa su su a kowace gaba nan cewa manzo Allah ina neman tsari daga sharrin duk wani abu da yake hannunka ya Allah wanda yake makwarkwadarsa a hannunka ta haɗa ko mene sai ka dubo abin da kake jin tsoro kai a rayuwarka wanda kake gudun kare cutar da kai sai ka kawo shawara sanda kake addu'a kuna ganewa addu'a ana yi ana yi mata tawili misali ko karatun qur'ani yake in yazo wajen da ake roko da sai ya tsaya sai ya tawili su akan sa sai ya roki Allah idan wani abu ne na neman tsari sai ya tsaya sai ya nemi tsari da abu haka ake so kai wa Allah yanzu wannan addu'ar ba wanda ya bai jin tsoron wani abu zai iya cutar da shi so haka in ka zo sai ka karanta yau da daddare za ka karanta in ba ka karanta ta kaga yau tana cikin zikiranka na bacci da za ka yi baka haddace ba ɗauke littafinka ko wayarka ka buɗo addu'ar sai ka karanta su ɗaya annabi yake kullum da daddare sai ya hau kan shimfiɗar baccinsa su ba ka sai ka nemi tsari daga sharrin duk wani abu da zai iya cutar da kai sannan sai ka roƙi Allah ya biya ma ba su suka ka kuma roƙi Allah ya raba ka da talauci abu uku annabi yake roƙa a cikin wannan addu'a wani zai cito me alaƙar wannan addu'ar da kuma kwanciyar bacci a ina ake cutar da mutum babu inda ake iya cutar da kai sama da sanda kake bacci saboda kana bacci ba zikirin Allah kake Allah ya ce waje annan laila libasa waje annan naumakun subata bacci ku huta waje annan nahara ma'asha rana ku tafi neman abinci to a yanzu bacci kake tunda kana bacci baka san inda kake ba dan me nufin ka da sharri wanda zai iya jifan ka ya harbe ka ya yi ma dukkan makar da waye an fi yin sa da daddare shi sa Allah ya saukar da suratul falaq kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab kaga Allah ya tabbatar mana ana yin sihiri ne ya ci mutum da daddare to shi kace tunda zan kwanta bacci Allah na baka gadin kaina duk wani abu da zai kawo min sharri duk abin da zai iya cutar da ni Allah ka tsare ni a'udhu bika min sharri kulli shay'in kulli kace ko menene da zai iya cutar da ni an ta akhidun bi nasiyati hal mukarkwadarsa a hannunka take Allah karka bari ya cutar da sannan basussuka sukan hana mutum bacci bashi yana cin abin da yake hana mutum bacci yana dakile ma abubuwa da yawa sai ka ce Allah gani na baka kaina matsala ta bashin duk da ake bi na Allah ka kiyaye wannan ba ana nufin cewa ko ba abun ka bashi a ba za ka karanta a ka karanta ai akwai bashin Allah ma akan ko ba bashin Allah akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya sa kai ba kai ba Allah ya ce kai sallah akan lokaci kaza ba kai ba bashi ne wannan sai ka ce Allah ka biya mun ba su suka aqdi anna dayna Allah duk wani bashi da yake kaina Allah ka biya idan na mutu ka biya mu idan na tashi ma ka biya mu wa aghnina min al-faqr Allah duk wata bukata talauci ya Allah karba da shi talaucin nan ba yana nufin sai na rashin kudi ba dan baka da baka da lafiya kana da talaucin mai lafiya in baka da kunsuwa kana talaucin mai zaman kwanciyar hankali ana ganewa ma'ana duk abin da kake da bukatarsa sai kai a ce Allah ka wadata ni in same shi sauraka ka kwanta ka bawa Allah zaɓi so haka sai ka bawa Allah gadin kanka Allah zai tsare ka daga duk wani abu mai sharri sannan tambayar da ka ce masa biya domin san da kake wannan addu'ar dan Allah ya ce to shiken shi sa ake son zaki addu'a ka dinga kallo ma'anarta ka san me kake gaya Allah kar yanzu ka je ka karanta wannan addu'a bar kawai yanzu mun fassara ta ka san ma'anarta kai kuma akwai irin baiwar da Allah ya yi ma na fahimtarsa za ka iya samo ka fitar da wasu ma'anoni wanda mu ba mu gane ba Allah da ke fahimtar da kowa yana da daraja kowa yana da matsayinsa a wajen ubangiji yadda za ka fahimci abu wancan sai Allah ya buɗa masa ya fi ka fahimtar sai wannan ma kuma ya fi mu fahimtar ka baki da so ma'anar da mu gundarin ma'anar gata saboda kai kuma tsakaninka da Allah sai ya fahimtar da kai wani abu wanda ya ɗara ina saboda wannan addu'ar ya bayan Allah kuna jin bayan annabi yana yi Abu Huraira ya ce maza Allah ya umarce mu ya umarce mu yana umarta mu mutum da karanta tun mun zo kwanci don haka kiyaye ta hadisin ingantacce ne addu'a ce ingantacciya tana cikin sahihu muslim ba muslim ya kawo ta wannan zikiri ne babba ya ubangiji ya bayin Allah wanda ake nema a wajen Allah ubangiji subhanahu wataala shine mahaliccin mai da kasai shine wanda ya halicci duk wata halitta komai kuma a hannun Allah yake subhanahu wataala babu wanda bai da bukata a wajen Allah mun sani cewa wato bashi da talauci wani abu ne mai damu da yake damun mutane da yawa yana hana wasu bacci yana ɗauke wasu jin daɗin rayuwa don haka idan bawa ya koma wajen Allah ya nemi ya taimaka masa ya kawo masa agaji ya tawassali da waɗannan tawassalin da manzon Allah sallallahu alaihi yayi lallai za ka samu nutsuwa sai ka samu bacci wanda baya bacci malamai suka ce in ya karanta wannan addu'a ya hana shi bacci bashi ya hana shi bacci damuwa ta hana shi bacci idan ya karanta wannan addu'ar Allah zai sa ya bacci kaga wani kullun sai ya sha magani sannan zai bacci saboda damuwa to ku ba shi wannan addu'a amma ya fahimci ma'anarta ya fahimci ma'anarta ya gane me ake nufi sannan ya koma wajen Allah subhanahu wata'ala wato zuciyarsa za ta nutsu domin ya mai da al'amarinsa zuwa wanda al'amarin kowa a nasa shi ne Allah subhanahu wata'ala ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai ubangijin da babu wani abu da yake gagararsa idan ya nufi abu zai faru zai ce masa ne kun fayaku da Allah ya so abu kawai zai ce kun ne sai ya zama sai abin ya zama to haka innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun saboda haka rike wannan addu'ar ba na son shiga zikiri na gaba ne inda lokacin yayi kuma dama yau ɗaya na ce zan zo aka dawo saboda wasu da sun ma an dawo ba za mu guda ɗaya saboda kar mu wuce mutane da yawa saboda haka anan za mu dakata mu kiyaye wannan addu'ar kowa ya dange akwai wanda na san da yawa ba su taɓa jin wannan a cikin addu'ar kwanciyar bacci ba akwai mutane da yawa a cikin manan da muke zaune bai taɓa jin ta ba a matsayin addu'ar da ake yi ta kwanciyar bacci to ga ta ya kirari ga bambadanci ga iya roƙar Allah kai manzala ya iya roƙar Allah manzala ya ce ku sani cewa ubangijinku yana son ai masa kirari ka iya bin shi ta ce shi ne na farko a ƙara biya ce da ragowar lokaci sauran mutane na bayan Allah da ragowa to ai ba ku ɗaga mun takarda ba mu sake fassara ta Allahumma rabbas samawati sab'i ya ubangijin da ya halicci sammai guda bakwai wa rabbal ardi as-sab'i ya ubangijin kasai guda bakwai wa rabbal arshil azim ya ubangijin al'arshi mai girma rabbana ya wanda ya halicce mu kai da kake addu'a kake cewa ya wanda ya halicce mu wa rabb kulli shay ya ubangijin da ya halicci komai kaga annabi zai zai tambayi wani abu mai himmi ya halitte mu ya halitti komai to akan ma koman annabi zai zai zai girga falikal habbi ba ma wai halitta kadai ta mutane da aljanu ba ubangijin da yake fitar da tsirran abinci ta kwaya komai gangancin gero da an dasa shi sai kaga ko yara da suke wasan shuka ba zuwa suke su dasa ba na ce yana da gonarsa sai kaga kuma bishiyar ta kullo musu kaga yaro har suke sawa abu suna zuba masa ruwa suna samar taki sai kaga yana ta yin bishiya yana ta fitowa wannan yana nuna ma cewa akwai ubangiji subhanahu wataala daga cikin kwaya Allah yake fitar da abinci wannawa ya ubangijin da yake fitar da dabino ta cikin kwallonsa wanda zai tsaga kwallon sai kaga abin ya fito sai kaga amfani ya fito kafin shekara sai kaga kana yanko dabino ana ci ومنزل taurari. ya Allah ina tawassuli kai ka halicci kai ka saukar da taura littafin annabi Musa wanda aka ba Yahudawa wal injil ubangijin da ya saukar da injila wanda aka saukar da annabi Isa wal furqan ubangijin da ya saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'udhu bika anna neman katsare min sharri kulli shay'in daga sharrin komai ko menene yake da sharri Allah ka tsare ne daga sharrin sa anta akhidhu bi nasiyati domin abun a hannunka yake kai kake rike da mukakkada duk abun mai sharri sai ka yarda zai ai sai da izinin Allah ko ma menene yake faruwa Allah makarkudan wannan abun mai sharri a hannunka yake Allahumma anta al-awwal ya ubangiji kai ne ubangiji tuntuntune falaisa qablaka shay babu komai kafin kai din tuntuntune kake a lokacin baka da komai tare da kai kuma ba komai kafin kai din wanda akhir kuma kai ne zaka zama na ƙarshe wanzan sai wanda ba za a samu wani abu bayan ka ba bayan komai ya mutu ba wanda yake sai zama yana nan bayan ka kashe komai to sai wura kai kadai al-azaliyul abadi tuntuna da akwai shi kuma har akwai shi har abada wanda zahir kai ne saman komai alaysa fawqaka shay babu wani abu sama da kai ba abin da yake sama da kai Allah kai ne a saman kowa saboda haka Allah yana kallon kowa komai a ƙarƙashin Allah yake isa sallah kake cewa me Allahu akbar sanda za ka bude sallah ba da kabbara ake budewa Allahu akbar kana nuna cewa ba abin da yake Allah ke to dan me za ka yi tunani a cikin sallah hankalin ka yake fitan hankalin ka yake ta ce ba abin da yake girman Allah to ra ka karka ga girman kowa sama da Allah bukatarka komai girmanta ka ce Allahu akbar dan me za ka dinga tsoro kullum sai ka ce Allahu akbar tsoro kake fada a cikin sallo Allahu akbar Allahu akbar ka ce a sama ba a ƙasa ma Allahu akbar in ka tafi sujjada ma Allahu akbar a mana ba wani abu mai girman Allah idan me yake jin tsoron kake ganin wani abu ya ma gingirin gai duk buƙatar da ta zo gaban ka ce Allahu akbar Allah ya fi girma saboda haka na kawo ma ita Allah gurgure min ita kuna ganewa ba ba fahimtar Allah da ni zan ke tashin wahala na rantse da Allah in Allah ya yadda ka gane shi ba ka da wata damu ba ka da wata damu ka gane Allah dai ya yadda ka gane shi shi ya yadda ya fahimtar da ke waye shi ba ka da kokowa da su amma ka san sai ka ci abinci dan shi ya ce zai ba shi ya halice ka kuma ya ce zai ba kuma ka san baya saba alƙawari kuma maganarsa gaskiya ce to da yawa ka yi mutum a kaza kaza kaza ai sai da kuɗi za a yi ka kawo mu ta ni ba ni da hanyar samu a ba ka da hanyar samun kuɗi ga Allah kuma ka ce ba ka da hanyar samu ka san Allah ba ka fahimci Allah ba za ka ga abin gashi a gabanka ka ku ɗaya za ka yi ka samu amma ka saki Allah ka tafi laliban sawan wani gashi a gabanka da ka yi step ɗaya za ka samu Abdullahi ɗan Masud ya ce idan allura allura ta faɗi ta wa banganta ba zan ce Allah ina take a nuna mu ya ce in na duba ƙur'ani zan gano ina take in na duba ƙur'ani zan gane tana yin ya ce allura ta ta faɗi da na buɗe ƙur'ani to zan gano ina take ba gane zaurancen nasa waye mai waye qur'anin ne ba siffa Allah bace ma'ana in nace Allah nuna mu saboda ana son komai ka koma wajen Allah manzo Allah cewa idan kana tafiya hancin takalmin ka ya tsinke ga yawo Allah yawo Allah hancin takalmi na ya tsinke Allah tafiya ba za ta yi nan ina jin muka ba ku kisar wani wanda yake magana da Allah kai tsaye Allah nama nake so sai kuma Allah ya turo masa Allah ina son in sha shayi sai kaga wani ya kawo masa shi da Allah yake magana saboda sai shi ne da bayawa saboda ka koma wajen Allah kawai zalla ce duk wanda yake da bukata ya je ya jibga ta akan Allah sai Allah ya masa idan ya jibga ta akan bayin Allah sai Allah ya bashi da su su kuma ba su ne da su ba in suna da su ma iyaka ne duk kudinka dai za ka ji an ce kana da tiriliyan ɗari shi kenan dai to babu bayan tiriliyan ba wani abu kuma bayan ta ba sama da ita to shi ba shi da ita shi kuma Allah yana da ita ba nan Allah yake gaya mana cewa shi ya licen ƙaruna bai ba shi kuɗi ya ce ƙarunan nan kuɗin tsiya ne da shi da na ba shi kuɗin masu stock da yake safe ɗin da ake zuba kuɗin mukullayen masu mutakattai mutum goma sha ɗaya sun ɗauka mukullin da za a je a buɗe su kaga kuɗin ya yau tun da Allah ya ce ƙaro ne yana da kuɗi to yana da shi tun da shi ya bashi tabbas yana da shi ba bawa ba ne kuma ba arne ba ne da kai ba musulmi ba ne da kuma ya hana ka kuma wajen Allah ka gaya masa wancan zahiru Allah kai ne saman kowa falaisa fawqaka shay babu wani sama da kai wantal batin kai ne a bayan kowa falaisa dunaka shay ba kuma wanda zai zo a baya sai ce mi taqdi anna dayn Allah ka biya mana bashi kar ka dauko bashi kudi kadai ba duk bashin da ka san ana bin ka ka sa shi a ciki sanda kake karantawa ka sa wannan bashin a idanka Allah biya mu wannan bashi wa aghnina min al-faqr Allah karba ni talauci talauci ba shi da dadi annabi a ƙarshen rayuwarsa kullun sai yayi wata addu'a na karanta muku ta nan wani lokaci اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري zala sai wannan addu'a kullum saboda baraka mutu a cikin wadata da ka mutu a cikin talauci kar a baka wadata a farko a ƙarshe a kwace ba daɗi sau haka sai manzo Allah yake cewa Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya ya ubangiji ka sanya mafi yalwar arzikin ta zaka yi mun ya Allah ka sanya shi inda kibar shi ne sanda shekaru na suka ja wan qita'i umri sanda rayuwata ta kusa ƙare Allah ka sanya arzikin da zaka bani mafi yawa a wannan lokacin kana da shi akwai kibar ka kuma kana zikiri kana masallaci komai da akwai sai dai ka ce yara su yi kaza ko a yi kaza a yi kaza kana da wadata amma aka zo aka ce ku ta yau kuma ga shekaru su tafi bayan da za ka yi na za akwai tashin hankali isa sai maza la yake wannan addu'a san da ya girma aka yi to aka ka haddace ta ka dinga yi ko da kana da wadata ba wacce aka ka a baka yanzu ba a baka har ka mutu lafiya annabi ya ce amma a tuttulo ma da yawa a san da shekarunka saboda in shekarunka suka ja ka san amfanin kudin ka san kuma yadda za ka nemo wa kanka aljanna duk mai kudi in ya ki shiga aljanna shi ya yi wa kansa ba abin da zai jawo ma hanyar ne hanyar saurin shiga aljanna siyanta siyanta ake za ka iya siyan mai kudi zai iya siyan aljanna Allah da kansa ya ce manzalladhi yuqridullah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu min abu'afin kathira Allah yake cewa waye zai ba wa Allah bashi a nan da sai Yahuda suke cewa kai ake Allah mata da kai haka suke fara suke cewa inna Allah faqirun wa nahnu min aghniya Allah yace ƙarya kuke nafi ne Allah mawadaci ku ne talakawa da Allah yace a bani bashi yana nufin ka taimaka wa bayinsa halittarsa ka ba wancan sadaka ka ba wancan taimako duk wanda ya ce ma to Allah kake ba ba Allah ya ce zan biya ka ninkin bayan ninkin bayan sai Allah ya ce to ku sani ba wallahu yaqbidu wa yabsut dan na ce ka ba da bashi in ka harana in na ga dama ni nake rikewa ba ni nake buda sai rufe ma kofar Allah ya tunasar da kai kaga ya kamata ka bayar وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا به بأيديكم إلى التهلكة nan da yawa ana fassara ta da wani ma'ana Allah ce wa anfiqu fi sabilillah ciyar ku bada kyauta ku yi taimako dan neman yarda Allah wala tulqu bi aydikum ila dahluka kar ku yi rowa ba ta iya kai ku ta ta iya kai ku halaka wani zai ce kakka ba hanyar nan ai Allah ce wala tulqu bi aydikum ba wai hanya ake nufi ba duk wanda ya rowa to ya kai kansa halaka insha Allah ce wa man yuka shuha nafsihi wa ulaika humul muflihun duk wanda Allah ya azurta shi ya hana shi rowa to ya rabu to aka kakka ji ana cewa kai ce muku ka dauka ko ra'a rage ma kudin ko a'a kanka zaka yi wa ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم فلأنفسكم haka Allah ya faɗa gurare da ba su Allah ya samu dace an ce lokaci ya yi kuma dama na ce hadisi ɗaya za mu Allah yadda saboda wasu sun an dawo ba kuma saboda ruwan nan sun ɗauka ba za a yi karatu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka rahmatu muna neman sirri daga azabarka ya Allah muna tawassuli da abin da muka karanta na hadisan